الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan sura wato suratu yusuf a cikin wannan darasi namu yau a tani goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda daidai ka taimaka mana Allah bai asma'ikal husna kai mana jagora ka daidaita maka abin da duk ka so kana yarda da shi ka anshe badodin mu ka anshi maganganu da ayyukan mu ka tsarkake mana su ka tausaya mana Allah ka taimake mu kada mai aikin banza Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta, Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta da albarka sunayenka da sabobinka madaukaka. Muna nan wato ƙarshen suratu Yusuf in ba kumance ba, jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da hudu, saboda haka aya ta ɗari da biyar za mu tashi wa kai wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكعين بالسماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أفأمنوا أن تأتيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وكأي من آية ديوى آية لك آيوي dala wadda take nuni ala wahadaniyatillahi ga kadaita Allah shi kadai da ibada ay kuma bis samawati cikin sama bakwai wal ardi ko cikin ƙasa yamurruna alaiha mushrikai na biyowa ga wannan aya shahiduna suna ganinta marmakon su yi hujja da ita su kadaita Allah da ibada wa hum anha mu'riduna sai su suna kauda kai ga ayat la yatafakkaruna biha ba su ma tunani la yatafakkaruna biha ba su ma tunani ga ita ayat wa ma yu'minu aktharuhum billahi mahiyawa su ba su imani da Allah haisu yaqirruna bi annahu al-khaliqur raziq a lokacin da suke hurci sun yarda Allah shine al-khaliqu shine ar-raziq illa hum mushrikuna bihi sai sun za suna shirka da shi imanin su baya da kyau lokacin da suke cewa Allah su yi imani shi ta halittawa shi ka azirtawa amma kuma daidai wannan lokaci suna yin shirka da shi ai ya khata suna ai abinna ya khali suna lahul amal fil ibada illa ashraku ghayrahu fiha ba su ikhlasi ibada ga Allah sai sun hada shi da wani sun yi shirka da shi bir ya'i da riya wajen ayyukan nasu wa ma fawqaha da nau'in shirka wanda yake saman riya min anwa'il kuhuri na nau'i nau'i na kafirci wa wa kana quraishun taqulu quraishawa sun kasance suna cewa wa kana quraishun taqulu quraishawa sun kasance suna cewa fi tarbiyata cikin tarbiyyarta labbaika la sharika laka labbaik labbaika karbawaka baka da abokin tarayya illa illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka sai dai abokin tarayyar nan wanda kai ka mallakai da abin da ya mallaka kun ga ba za su yi tauhidi ba sai sun hada da shirka la sharika laka illa sharika huwa laka tamliku huwa ma malaka wa ba'dul muslimin al yawma yau su ko sashen musulmi suna da nasu shirka yu'azzimuna al awliya suna girmama waliyai su kuma sashen musulmi yau suna girmama waliyai fauka ta'zimi saman girmamawa ta shari'a wato suna girmama waliyai wa fauka ta'zimi shar'i saman girmamawa ta shari'a kamar wanda kuke gani suna nuna kamar waliyai suna daban da sauran mutane wa yansibuna ilayhi tasarrufati fi umurid dunya suna jingina musu yin tasarrufi cikin al'amuran duniya ta kowane bangare na duniya walwakufu ala ilmin magayyab a abin nan gaibiya ce kuma suna cewa waliyai sun tsayu ga al'amurra na ilmomi na gaibi wanda yake duk wannan ba gaskiya bane ba wanda ya san gaibi la ya'lamuhu ma bis samawati wal ardi illa Allah afa aminu
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون تقول لهم كشي مسؤولات أفأمنوا يندسوا أمن شيء في أبنهم في فعلهم ذلك كهو إنشان شركة دسكي an tatiyahum sa an tatiyahum gashiyatun wata azaba ta zo masu nan duniya wato mai lullube su ta gashawa ta lullube su min azabillahi na azabar Allah aw tatiyahum sa'atu bagatatan koko sun amince kiyama ba za ta zo musu geshi ba wato mutuwa saboda duk wanda ya mutu kiyama ce ta tsaye wa wa wahum la yashuruna sun amince azaba ba za ta zo musu ba ko ko mutuwa ba za ta zo musu ba wahum la yashuruna bi waqti itiyaniha ba tare da sun san lokacin zuwan ta ba qablahu da yawa azaba ta kan zo wa mutane ba tare da sun yi zato ba kun ga kamar hitittun nan ga na zamani mutane ba su da labari sai ka ji an ce wato wata matsala ta bayyana wasu mutane sun bayyana wuri kaza a kuna jin irin wa'annan abubuwa to su amince ma duk irin wa'annan hitintinu ba su amince ba don haka su kadaita Allah da ibada ba su amince ba don haka su kadaita Allah da ibada qul hadhihi sabili
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين wallahu ka gaya musu hadhihi sabili ne wannan ita ce hanyata wace ce hanyar ka wa fassaraha sai ya fassara hanyar bi qaulihi da cewa ad'u ila dinillah ina kira zuwa ga addinin Allah ni hanyata wato kira zuwa ga addinin Allah lailan wa nahara ina kira zuwa ga addinin Allah shine hanyata wa huna wato ad'u ila Allah wa huna alwaqaf akwai waqafi anan ai sabili hiya da'watu ila Allah hanya ta ni kam ita ce kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ga basira abinda ake ni da basira na hujjatin wadiha hujja bayyananna ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda a tare da ni hanyar mu da ni da shi wato kira zuwa ga Allah ai amana bi wanda duk yayi imani da ni adafa ala ana al-mubtada al-mukhbar anhu shi abin na al-mubtada al-mukhbar anhu wanda aka ba da labari game da shi bai ma qabla huda abin da ya gabace shi ai ana wa man ittaba'ani ala basiratin da ni da duk wanda suka bi ni mana bisa ga basira saboda haka shi kira zuwa ga addinin Allah hanya ce ta kowane musulmi kowane musulmi wato hanya ce ta kira ga addinin Allah amma abin da aka so kowa ya tsaya ga abin da ya sani wato abubuwan musulunci suna da yawa akwai abubuwan da annabi ya ce innal halala bayyana wa innal harama bayyana manya manya haram bayyana take da jahili da malami kowa ya santa manya manya haram bayyana take da jahili da malami kowa ya san su to shi kuma abin da kira ga mutane tunatarwa ne sai ka tunatar da mutum abin da ya san bai da kyau kuma ya ɗan shagala yau gashi yana yi nai sai ka tuna mai ka aza shi ga hanya illa dai bambanci su malamai inda suka cire ma sauran mutane annabi ya ce wa bainahuma wato ai bainal halal bayyin wal haram tsakanin halal nan bayyanan na da haram umurun mushtabihatun akwai al'amurra masu rikitawa la ya'lamuha abin nan ba kasirun minan nasi da yawa cikin mutane ba su san su ba kasirun minan nasi ba su san su ba kalilun minan nasi su suka san su dama malamai kalilun minan nasi na yadda kuka ga in kun shiga cikin mutane za ku ga masu kuɗi ba su da yawa talakawa sun yi yawa to su ma malamai idan kun shiga mutane za ku ga ba su da yawa don wani wuri za ka iske mutum ya kai dubu amma malami guda na a cikinsu kamar wanda za ka iske mutane sun kai dubu amma mutum guda na adda kuɗi su wa'ina abubuwa kasirun minan nasi wato jahilai ne kasirun minan nasi to akwai abubuwa mashabihatu wa'inda da yawa mutane ba su san su ba amma dai manya manya kowa ya san manya manya manya abin nan jahilai da manyan malamai ga sanin manya haramun duk su to kowane mutum ya yi da'awa ala basiratin bisa ga basira ai hujjatun wadihatin hujja wadda take bayyananna wato kowa ya yi magana ga abin da ya sani idan ka ga mutane suna yin abin da ka san bai da kyau sai ka yi magana ka ce haba yara ku bar wannan haba dattijawa ku bar wannan haba jama'a ku bar wannan sai ka tunatar da su to hanyar annabi kenan da shi da mabiya ne musulmi wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah an shuraka'i ga abokan tarayya kuma ana mina mushrikina ni bani cikin jumlar mushrikai ay min jumlati sabilihi cikin jumlar hanya annabi wa ma ana mina mushriki yana cikin jumla ce la'anna abinna at-tabarri min mushriki domin yin bara'a daga mushrikanci da mushrikai al-mushrikina mushrikai alladhina yattabi'una khurafati wayanda ka bin kage-kage min duni tabassuri ba tare da basira ba dakhilun fi sabili kauce ma wayannan abubuwa ya shiga cikin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka jama'a kowannen ku ya zama mai da'awa amma ya tsaya ga abin da ya sani abin da duk ka san bai da kyau shi na za ka yi magana wanda kowa ya san bai da kyau kun ga abin nan kacaca ba ta da kyau kowa ya sani shan abin da ka sa maye da wanda ka sha da wanda bai sha kowa ya san bai da kyau zina kowa ya san ba ta da kyau yaudara wajen kasuwanci kowa ya san bai da kyau haka dai da ire-iren waɗannan abubuwa kuma duk suna na ana aikatawa to kowane mutum ya zama mai wa'azi kan waɗannan abubuwa shine ma'anar wato wannan shine hanya ta wato ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ga hujja bayyananna ana wa man ittaba'ani da ni da duk waɗanda sun kabi ni duk waɗanda sun kabi ni to haka muke da ni da su muna bisa muna bisa ga hanyar Allah subhanahu wataala wama arsalna min qablika وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرآن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ya manzon rahama ba mu aiko gabaninka ba illa rijalan face maza ne muka aikowa wato tun lokacin da Allah yake aiko manzanni maza yake aikowa domin aikin manzanci aiki na mai wahala kwarai da gaske a takan dauro mutum ya yi wa'azi ya gama a kore ya kwana uku yana gudu kamar ba karanta da ko annabi Musa daga Misira zuwa madayana kwana ne uku yana gudu ko ruwa bai sha bisa hanya ba saboda sha'anin da wato aikin da a haka ba a sa mace shi aikin da a haka don ba ta iya yi ne saboda haka wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba ma aiko gabanin ka ba sai mazaje nuhi ilaihim mana wahayi zuwa gare su bin nuni wa kasr ha inuhi wa bi qira'atin bil ya'i wa fatil ha'i yuha ilaihim aka yi wahayi zuwa gare su maza ne la mala'ikatan ba mata ba wa yafhamu min hadha aidan kuma daga wannan ana fahimta anna annal anbiya rijalul la nisaa wato annabawa duka maza ne la nisaa ba mata ba abinda ake fahimta ga wannan aya kenan duka annabawa maza ne la nisaa babu mata cikin su wal maratu la takunu nabiyyan mace ba ta zama annabi Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye mu, an wani lokaci da shigantaka ta fara shigowa, wasu mutane suna da'awar su annabawa ne, wata mace ta yi da'awa annabi take, sai wani shaidanin annabi ya kire ta don su gana sai ya yi zina da ita. To, kun ga abin nan inda Allah ya aiko ta ai da tarihi ya baci, to amma da yake su duka duk kahirai ne. shi kahiri na babu lokacin da ya ce yana annabcin ga babu wani annabi khatamun nabiyyi ne ya wuce ai kun ga wannan daban saboda haka wato mace ba a aiko ta annabi domin mata rauni gare su aikin maza ba su iya yi ne duk abin da kuke gani turawa suna kokari ai wannan mutane na suka so su kada cikin wahala ai akwai wata ƙasa da mace ta hito takara namiji ya hito takara kuma sai macen ta hirin jayi da dattijawan sun kaga za a ba da sakamakon zabe a ce mace ta shi ta ci ai tahowa sun kai sun ba da sanarwa mutumin ba na ƙwarai na ba amma ai taruwa sun kai gaba ɗaya an kace shi ya ci ko ba na ƙwarai na ba ya hita me da ba su bari a bata yan gutsun watan da sun ce da Allahu akbar
Allahu akbar kun gani sun sani illa dai suna suka yi su kaɗa mutane cikin wahala amma sun sani ai aikin maza na maza ne aikin mata kuma na mata na Allah ya gafarta mana su mata a bar su ga abin da Allah ya ce awa man yana shawa fil khaliyati wa huwa fil khisami ghairu mubinin mace wanda an ka halitta cikin kawa ita an halicce ta kawai don ta gyara jikinta ta koma gehe ta hau kujera ta yi zaune. Wa huwa bil kisami gairu mubinin ga husuma ba ta da hujja bayyana to ita haka Allah ya halice ta to a batta ga abin da Allah ya ce ya halice ta maza kuma a bar su ga abin da Allah ya halice su kowane bai walakanta kowa bai walakanta in dai ya tsaya ga inda Allah ya tsaye da shi bai walakanta to Allah ka kama muna kuma ka daidaita mu ba mu aiko gabaninka ba sai maza zalla min ahalin kura cikin mutanen alkaryu al'amsar la'annahum a'lamu wa ahlam mutanen birni sun yi sanin abin da ya shayi haƙoƙin jama'a wa ahlam kuma sun yi hankuri ba ƙauye ba ɗaya yake da ɗan birni ba shi ba ƙauye yana da tashi fa'ida yana da tashi fa'ida shi ba ƙauye bai iya minahici ba in ko ya zan minahiki to ashaddu kubra wa nifaka in ya zan minahiki amma dai mahi yawa bai iya minahici ba shi ba ƙauye sannan mutumin birni ko shi wayo gare shi wa ahalamu kuma ya yi hankuri ba ƙauye kan kattaba shi ba daidai ba to yanzu shi ne ma ƙauyenci saboda haka Allah abbe aiko su ba ya aiko cikin mutanen birni ya aiko manzanni da annabawa don mutanen birni a alam sun yi ilimi wa ahalamu sun yi hankuri da khalafa ahalul bawadi sabanin mutanen ƙauyuka da jaba'ihin saboda wautarsu wa jahalihin saboda jahilcinsu da siyasatin nasi ga siyasar mutane wato su ƙawayawa ba su iya siyasar mutane ba mutanen birni sun yi iya siyasar mutane amma ku sani wannan siyasa da aka wadda mutanen birni sun iya ba hau ana nuhi su zama mana haikan Allah kamar wadda kuka yi ba ba ana nuhi su zama mana haikan Allah ba wanga ya taho su zama na kan Allah wani ne su anshi kuɗi ne su ce suna tare da shi kuma in wanga ya taho su koma zama wasu mana kan Allah wani ne su ce suna tare da shi ba wa shi na aka ni da wayewa ba wannan minahici na minahici ba abin kwarai na ba annabi ya ce satajiduna sharran nasi za ka samu sharran mutane zal haini mai huska biyu alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin wannan da ka zuwa wajen wa'ancan da huskar da suka so ai muna tare da ku kuna an mutanen kirki muna nan daram sai kai in sun ka tashi da wuri ne su yi wajen wani ai muna tare da ku ai ba wasu mutane in ba ku ba muna nan daram tare da ku to wannan minahikin Allah na sharrin nasi wannan sharrin halitta na gara a abin ga fir'auna da shi dan shi fir'auna kai guda ya tsaya bai yi magudi ba shi ko wanga ba a gane inda yake ba to ku lura da wannan saboda haka abinda kuke yi na manahici ba shi akan yi iya iyawa da siyasar nasu ba don wasu ca suka shi a iyawa wai su zama manahika Allah ina fa'ida bi a iyawarka kayi aikin da ya tabbata mai shi dan wuta na to ni a iyawarka wa minha yufhamu kun ga daga wannan aya ake fahimtar anna yaquba laysa min ahli badawi lalle annabi yaquba bai cikin mutanen daji asalin inda Allah ya aiko shi yana birni wa innama intaqala ma ahlihi ba dama daga baya na ya cira ta da shi da iyali nai ila badawi zuwa kauye kama ta kaddamar bayanu alaihi kama wada bayani ya gabata gare shi cewa dabbobin nan na da suka yawa ya koma kauye don ya samu wurin aje su da wurin kiyon su afalam yasiru abin na almursalu ilaihim annabiyu su mutanen gada aka aiko annabi zuwa wurin su min ahli makka na mutanen makka wa man hawlahum da wayanda agiye su shin halan basu yi tayya fil ard cikin kasa ba wa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su kalla su ga yadda karshen na gabanin su ya kasance ai akhir amrihim a karshen al'amarin na gabatan su min ihlaki na halaka su da Allah yayi bi takadibihi rusulahum saboda sun karyata manzanninsu wala darul akhirah lalle gidan lahira aljanna khairun yahi alheri lil ladina taqaw ga wanda suka yi taqawa a lil ladina taqaw Allah ga wanda suka yi taqawa ga Allah wa amilu sun kai aiki bi muqtada awamirihi wa nawahiyahu da gurgura abinda umanni ne da hani ne suka hukunta wa'annan gidan lahira ya yi alheri gare su Allah ka samu cikinsu. Afala ta aƙilu na shinku ba ku ya hankali ku lura da abin da zai kai ku ga alheri, don me ana ta ce muku ga abin da ya yi ga abin da ya yi kuna faɗawa kuna homa ruwa ga abin da ka cuta muku. me yasa ba ku yin hankali ku yi ohani da hankalinku abinda duk kun kaga an ce wasu sun yi ya sun hada cikin hadari ku ku kauce mai domin babu mai son hadari afala taqilun bitta'i wa qura wa qura bil yayi afala yaqiluna hadha ba so lura da wannan fa yu'minu su imani fala amina fala yagurra kun tamadi ayyamikum wato dogewa kwanukan ku kai ya rude ku kunga kuna sabo kuma kuna samun bukatocin ku ka wannan ya rude ku wa inna man kana qablakum min al-umamil mukaththibati li rusulihim lalle wa'anda sun ka wuce gabanin ku cikin al'umman nan da suka karyata manzannin su wa wasani su ma umhilu an yi musu jinkiri kuma an ka kama su hatta idza sai asar rusulu
hatta إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ثم وإن da sun ka kauce mahanya umhilu an yi musu jinkiri bayan an jinkirta musu suna ganin awa ba za a kama su ba na sha gaya muku inna Allah yumhilu amma wala yuhmilu hakika Allah yana jinkiri amma bai banzantawa yana yin jinkiri amma abin nan da yace zai yi to bai fasa yi ne fa to wayancan ma umhilu an jinkirta musu hatta idza sai asar rusulu har lokacin da manzanni suka ɗebe tsammanin samun nasara wa zannu a jama'a su suka yi zato wato suka tabbata saboda kun san zanna in ta zo bayan anna ma'anarta atta haƙi ai ai kanal umamu al'umma manzanni suka tabbata annahum qad kudibu a yadda abin yake su manzanni an ƙaryata su bit habibi ai zannal umamu al'umman annabawa sun kai zaton annar rusula ukhlifu lalle manzanni an saba musu da mawu edubihi abinda aka yi musu alkawari da shi minan nasari na samun nasara wa qur'a bit tashdidi wato kudhibu ay wa alaihi fa fa'il dhannu yarji'u ila ar-rusul wa kenan manzanni suka yi zaton ai ai kanar rusulu manzanni suka tabbata anna takdibal umam lahum sabitun qaryata da al'umma suka yi musu ya tabbata don babu alaman nasara lidule ma tara har nasaru anhum saboda dadewar da nasara ta yi bata zo musu ba sai suka dora zaton kamar maganar da mabiyansu ka waɗi an karyata su kamar ta tabbata to ana nan cikin wannan lokaci mai tsawo ja ahum nasaruna sai ga nasarar mu ta zo musu su manzanni wa nujiya binunin mushaddada abin nan fi'il madin wa qura'a binunaini mushaddadan fanu najji mudari'un ai najja wato sai Allah ya tsira mushaddadan au anja wato Allah ya tsira anja wato ka akka abin nan ka ukurema wato anja abin nan fanu najji man nasha sai muka tsirar da wanda mun kaga dama wato lokaci yayi tsawo mutane na ganin kun ce Allah zai taimake ku to ai gashi bai taimake ku ba su ma manzannin suna ganin shin koko gaskiya na akwai laihin da mun kai Allah bai taimake mu ba ana cikin wannan hali wato sai ga abin nan ja'ahum nasaruna sai ga nasarar mu ta zo ma manzanni shi fa Allah in yace zai yi to zai yi yana jinkiri amma bai sabawa in yace zai yi to zai yi saboda haka duk abin da dai za ka yi kai kokari ka bincika me Allah ya ce game da wannan abin sannan ka shiga in dai har Allah ya ce zai yi to komi daɗewa ko zai yi sai dai ana iya ɗaukar lokaci domin magana ta in na kulla shay'in khalaqnahu bi qadari mu komi mu halitta da kaddara to nasarar da za a baka akwai kaddarar da an ka sa mata sai lokacin yayi za a baka nasara to amma kai baka sani ba kana gaggawa sai ka ga abin ya daɗe amma dai zai kawo to abin da fanujiya man nasha sai muka tsirar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna babu mai turewa azaban mu anil qaumil mujrimin ga mutane masu laifi wato mushrikai لقد كان في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم
To يؤمنون Allah ya ce game da wannan kissa da muka karanto ta ‘yan uwan Yusuf da annabi Yusuf, kissa ce ta magabata, Allah ya ce laƙarƙa na fi ƙasasem, haƙiƙa ya kasance cikin ƙissoshinsu, an rusul manzanni gaba ɗaya ba Yusuf kawai ba. Labarin magabata, kissa ta magabata duka gaba ɗaya, Ibiratun, ta zama abin lura, shi tarihin magabata abin lura ne. a idan ka karanta ka gawar sun ka kasance to kai ma za ka yi dan kwatantawa ka ga kai ko ina za ka riƙa shi yasa ana so a karantawa a mutane wato tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam don su san irin gwagwarmayar da ya yi ba haka nan ɗai ya zama annabi ya ci daɗi kawai ya ci naman kaji ya sha kaya ya ja kaya kawai ya wuce kamar wadda a abin nan masu tasowa kamihi ba a'a a karanta musu tarihi ne in ji shi yace a koya musu tarihi ne kuma ku sanar da ɗiyan ku tarihi ne kun ga ya sha wahala kwarai da gaske a ku dibi dutsen yan baka tsohuwa yadda ya hau dutsen nan na yan baka tsohuwa ku dibi wurin ku gani sai ka tar da kanka sama ka cinke shi sannan ya kai ya shiga ya- ya haye shi duka kuma ya gangara ya hau wani dutse inda ya shiga kogo to kun ga do wannan wahala ne wani bai wa'azi ya kai yana yi dan uwan babanai a wannan Abu Lahabi yana biye da shi yana faɗin la tuti'uhu innahu sahirun kadhabu annabi yana wa'azi sai mutane sun fara saurare ne sai wannan dan uwan babanai yayo kusa yace la tuti'uhu kakkoi mai da'a fa innahu sahirun kadhabu shi mai sihiri na kuma makaryaci na sai mutane su wace annabi dai yana ta hankuri yana ta hankuri bai gushe ba har ya kawo inda ya kawo to ba da tarihin magabata na da umfani su annabawan ga ku dibi annabi nuhu ah, abin nan in yayi wa'azi ah, sai su tsawace su ce innahu majnun shi mahaukaci na idan yayi wa'azi a kunga yayi kuka yana rabbi anni magalubun fantasir rabbi anni magalubun fantasir a to in ka biyo dai duka annabawa zaka ga kowane wahalar da ya sha amma da ya dauri da ƙarshe shi yayi nasara to a ba mutane irin wannan tarihi abana mai kyawu su san ba a samu wanda aka so sai in an wahala saboda haka matasa ku zare damce ku yi aiki sosai duk wanda Allah ya rubuta da zama babba sai ya zama babba wani kam haka na an kayo shi kuma haka nan zai mutuwa amma akwai wanda Allah ya nufa da zama babba sai ya zama babba wanda an ka ya ci daɗi kuma nan gaba kaɗan zai gamu da daɗin sai ya ci amma wani ku sani zai rayu haka nan kuma zai mutu haka nan kuma haka nan zai tashi saboda haka a karanta tarihi kuma ya an karanta matasa ku saurari tarihin magabata ku bi inana sun ka bi sun ka zama manya to ku biyo nan Abdullahi bin Abbas yaro matashi dan shekara goma yace ma kano uwa tai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimuna ya ya in ya umma yaushe manzon Allah ka kwana gidanki tace dan ga mi kaka tambaya garar da yaka kwana gidana ya ce so ne ka in kwana gidanki li an zura don in yi kallo in ga wanda yaka ibada da daddare don nima in yi ibada kun ga yaro yana so ya ga tarihin magabata ya bi wannan hanyar da sun kabi don shi ma ya zama babba dare ya yi ko ya tashi dowa da annabi ya yi ya yi ya bi annabi sallah har annabi ya gama salloli ne na dare tare da shi tun daga ran nan ya riƙe bai gushe ba sai da ya zama shekhar sahaba abdullahi yaro ne karami amma sai da ya zama shehin malamin sahabbai gaba ɗaya to yaro hanya ya kabi inda aka hawa a zama a hau a kai sama to sai ya bi abinda kuke yi matasa kawai dai in babba ba ku san wahalar da yayo zama babba ba ku yi kokari ku taho kuna ta kuna ta jidali da shi wai sai ya daga ya ba ku yi kun hau na ga wani mutum mai wa'azi na ya daɗe yana wa'azi ya tara mutane yara suka yi ta ƙoƙari suka gusar da shi wurin nan sun ka hau wurin kowa ya wace ya koma wani wuri don mutane sun ka koma can saboda haka hanya kaka bincika ina hanyar take sai ka biyo sai ka hau to sai ka cimma nasara amma don ka bi hanyar minahici da shiri ba ka yi wa iya an shi rabin kowa rabon kowa ba ka iya an shi saboda haka ku karanci tarihi kuma ku bi hanyar da magabata sun kabi da izina Allah in kun bi ta za ku kai inda sun kabi Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne laqad kana fi qasasin ibratun lalle cikin kissan magabata akwai abin lura li ulil albabi gaba abuta hankula ashabul uqul masu hankula ai lam naqsaha alaikum ba mu karanta wannan kissoshi gare ku ba illa li ta'tabiru don sai don ku yi lura wala ya atabiru illa al-uqala ba masu lura ku sai masu hankula su dai ka lura ma kana hadha al-qur'anu hadithan yuftara wannan qur'ani bai kasance labari wanda aka kaga ba ayyukuta laqumin ghairillahi wanda aka kaga shi daga wani wanda ba Allah ba walakin kana tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai ya kasance gazgatawa ga littafan da aggabani ne mina kutubi na littafai wa tafsila kulli shay'in kuma bayani daki daki ga dukkan komi tabyina kulli shay bayanin dukkan komi ya hutaju ilayhi fi din komi da aka bukata gare cikin addini akwai bayani ne cikin qur'ani shi qur'ani tabyanan li kulli shay'in bayani ne daki daki ga dukkan komi ma farradana fil kitabi min shay babu abinda mun kai sakaci mun ka bari cikin alqur'ani wa hudan min ad-dalala kuma qur'ani shiriya ne daga barin bata wa rahama kuma rahama ne amma li qaumi yu'minuna ga mutane masu imani masu imani qur'ani shiriya na gare su dan su ka karanta su samu shiriya masu imani qur'ani rahama ne gare su lailan wa naharan li qaumi yu'minuna fasubir dikiri an keɓe su da ambato lintafa'ihim bihi duna gairihim don su ɗaya ka umfani da shi su masu imani banda waninsu fa hadha ahsanu khitami sura wannan shine mahi kyawun kammala sura allati bada abbi tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun sura ta fara da alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin wa inna ayoyi ne na qur'ani mai bayyana gaskiya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mu man saukar da shi abin karatu da larabci la'allakum ta'qiluna don ku yi hankali abinda sura ta fara da shi kenan wa khatamat kuma sura ta kare bi ma kana hadithan yutara cewa shi qur'anin gaba labari ne wanda aka kaga aka jingina ma Allah ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai gazgatawa na ga littafan da aka gabani ne wa tafsila kulli shay kuma bayani ne na dukkan komi wa hudan wa rahama kuma shiriya ne kuma rahama na amma liqaumi yu'minuna bihi ga mutanen da ke imani da shi wa innaha asbatar risalata muhammad ita wannan sura ta tabbatar da manzancin muhammad sallallahu alaihi wasallam ibtida'an wa khataman farawa da ƙarshe ta fara da tabbatar da manzanci ne kuma ta ruhi da tabbatar da manzanci ne wa risalata man qablahu kuma ta tabbatar da manzancin waɗanda aka gabani ne min ar-rusul na manzanni misal yaqub kamar yaqub alaihi salatu wassalam wa yusuf da kuma annabi yusuf alaihi salam wa innal fawaid al-musanbada lalle fa'idodi da aka yi istinbadi min min qasasihim daga kissoshin su dukan tahudan shari'a ce wa rahama kuma rahama ce linnasi ga mutane ila wa har zuwa ranar kiyama walhamdulillahi rabbil alamin wannan shine ƙarshen suratu yusuf wato kissa mai tsawo cikin qur'ani wanda daga farkon sura aka fara ana maganan mutum guda har aka kai ƙarshen sura ba a daina magana ta ba wato kissa ce mai tsawo wadda babu wata kissa kamarta a cikin alkur'ani ita kissa yusuf alaihi salatu wassalam to anan wannan sura ta kare da albarka wannan sura Allah da ɗaukakarta mana roƙonka ka gafarta mana zunubanmu baki ɗaya, ka ƙara mana imani, ka ƙara mana tsoronka, ka ƙara mana ibadaka, ka ƙara mana ikhlasi, ka raba mu da saƙonka, ka raba mu da shawar saƙonka, da albarka wannan sura Allah ka busan mana da damuwa kowace iri, da albarka wannan sura ka warkar da mu daga dukkan ciruta, da albarka wannan sura ka shirya ɗiya da iyali da zuriya. da albarkar wannan sura jihar nan tamu ka ƙara mata lahiya ka ƙara mata zaman lahiya ka gusar da hitina wadda muka ji da wadda ba mu ji Allah ka gusar da ita wadda muka sani da wadda ba mu sani ba ka zaunar da arewa lahiya ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya da albarkar wannan sura da ɗaukakarta ka ƙara mana imani da lahiya ka sa aljanna makoman to da yake suratu yusuf ta ƙare sai suratu ra'adi ita